سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه يوم yau muna litinin takwas ga watan ramadan a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda yake daidai da goma sha takwas ga watan uku a miladiya 2024 kuma mun dawo domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai tsarki a wannan yammaci in ba mauta ba mun kwana kan aya ta saba'in cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i yau kuma insha Allah za mu za mu dora akan ta saba'in da daya a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa cikin abin da za mu karanta da abin da za mu yi bayanin sa wa najjaynahu wa lutan ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين na'am ubangiji ya ce wa najjaynahu sai muka tsiratar da annabi ibrahim alayhi salam a dama a baya allah ya ce wa aradu bihi kaidan a mutanen annabi ibrahim na maruzu da mutanensa sun yi nufi mummunan nufi wa annabi ibrahim alayhi salam wannan baya yi fa baya yi Eh, sun yi mummunan nufi wa annabi ibrahim alayhi salam allah ya ce faja annahumul aksarin sai muka sanya su wato su ne tababbi tababbu wato ba mu biya musu muradin su ba ma'ana duk abin da suka yi niyya wa annabi ibrahim allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da su ba su ci nasara ba sun jefa shi a wuta allah ya fitar da shi a wuta lafiya kalau allah ya ce wani jenahu hakan nan dai muka tseratar da annabi ibrahim wa lutan muka tseratar da annabi lut dan dan uwansa ne harun daga iraq allah ya ce muka tseratar da su ilal abdullati barakana fiha zuwa ga ƙasar da wato muka tseratar da annabi ibrahim salam da annabi lut muka tseratar da su zuwa ga ƙasar da muka yi mata albarka wato lil alami daga talikai shine wato muka tseratar da su so koma sham shine yankin da Allah ya albarkace shi bi kasratul anhari wal ashjari da yawan itace da kuma wato idanun ruwa yankin sham yanki ne da ubangiji subhanahu wataala ya sa masa albarka a wuri ne wanda ake nome nome suna da ni'imar ruwa suna da ni'imar 'ya'yan itace annabi ibrahim sai ya sauka a filistin shi kuma annabi lut ya sauka a wurin da ake ce masa almutafika wayannan alƙaryu ne guda biyu a yankin sham suka yi hijira wato don guje ma namaruzi da makircinsa wato zuwa yankin sham shi ne allah ya ce bayan sun je wa hamna lahu sai muka ba ma annabi ibrahim alaihi salam wato kamar yadda ya yi roƙo sai muka ba shi ɗa shi ne ishaqa muka ba shi yaƙub shi ne jika ɗan gidan annabi ishaqan nafila wato ƙari wato nafilatan ƙari akan wato abin da ya roƙa shi ne ya roƙi Allah ba shi ɗa Allah kuma da ya ta sai ba shi ɗan kuma ɗan ma ya nisan kwana har ya aure shi ma ya haifi ɗa saboda haka Allah ya ce mun ba shi ishaqa wa yaquba nafilatan annabi ishaqa da annabi yaqub wannan ƙari ne akan abin da ya roƙa wa kullan dukkan su da annabi lutin da annabi ibrahim din da annabi ishaqa wato da ɗan nasa annabi yaqub Allah ya ce ja'alna salihina dukkan su mun sanya su wato annabawa ne wa ja'alnahum a'immatan mun sanya su wato shumagabanni ne wato yahduna bi amrina wanda suke wato shiryar da mutane da umarninmu ma'ana mun sanya su annabawa kuma wato muka ba su aike suna shiryar da mutane wa wahayna ilaihim mun yi musu wahayi ma wa'annan manyan bayan Allah fi ilal karati wato aiki mai kyau wa iqama salati da tsaye da sallah wa ita zakati da kuma bada zaka ai an taf'ala wa tuqamu wa tuti minhu wato wato mun mun musu umarni cewa ku rika aiki na alkhairi sannan ku rika tsaye da sallah sannan kuma ku rika ba da zakka kuna umurtar mutane wato su ba da zakka mun musu wahayi wasu da waɗanda suka biyo bayan su wa kanu lana abidin lalle sun kasance mutane ne masu bauta a gare mu in ji ubangiji na'am ولولا نجيناه حكما وعلما نعم.
ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الكبائر نعم.
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ubangiji ya ce wa lutan haka na tuna kisar annabi lut wato isate na hukuman wa ilman wato mun bashi wato iya shari'a iya hukunci ko kuma mun ba hikima wa ilman da ƙarin ilimi shine fasalan baina husum wato rarrabewa tsakanin masu husuma Allah ya ce wa najjaynahu sai muka tseratar da shi min alqaryati lati kanat ta'malu khaba'ith daga alqaryan nan da take aikata mummunan aiki shine wato alkariyar wato da suke aikata wato wato aikin liwaɗi muka tseratar da annabi lut sannan su ko muka jefe su da tsakon kwani Allah ya ce innahum kanu qauman qauma sau'in su sun kasance mutane ne miyagun mutane fasikina wato fasikan mutane na'am وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين shi annabi lut tsakanin alkariyarsa da alkariyar annabi ibrahim babu nisa kamar yadda kisan ya zo cikin suratul safati da allah ya aiko wato mala'iku za je su halakar da alkariyar annabi lut sai da suka biya suka yi wa annabi ibrahim din albishir da zai samu da to bayan sun je su masa wannan albishir wato sai kuma suka wuce sai kuma suka je suka halakar da wato alkariyar annabi lut din allah ya ce wa arkalnahu fi rahmatina mun shigar da shi a cikin rahamar mu shine bi an anjaynahu min qaumihi mun tsiratar da shi wato daga mutanansa wato innahu minas salihin lalle shi annabi lut ya kasance yana daga cikin mutane na gari na'am ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ubangiji ya ce wa nuhan har yanzu ka ambata cikin littafi kisar annabi nuhu alaihi salam wa ma ba'adahu da abin da ya biyo bayansa izna da min qablu yayin da aka kira annabi nuhu wato wato yayi addu'a izna da min qablu ya kirayi ubangijinsa wato tun kafin annabi ibrahim kafin wato annabi lut domin annabi nuhu shine bisa wato maganganun malamai mafiya yawa cewa shine annabin farko manzon farko shine annabi manzo cikin wato wanda Allah ya aiko farko duk da yake akwai sabani wadansu ce annabi Idris wato yana daga cikin eh, manzanni kuma yana daga cikin wanda Allah ya aiko eh, wato a farkon al'amarin farkon wato duniya to ubangiji yake cewa ya zina latina yayin da wato annabi Nuhu ya kira mu yace rabbi la tazanni fardan Allah kar ka barni wato a la tazar al ardi min al kafirin da yaran ubangiji kar ka bari akan kasa wato gidan kafiri ko kara ko gida daya inda ka intazarhum yadullu ibadak in ka bar su ma babu abin da za su yi face batar da wato bayinka shine ubangiji yake cewa wato izna da min qablu ka tuna lokacin da annabi nuhu ya roƙi ubangiji kafin ma aiko annabi ibrahim da annabi lut fastajabna lahu shi ma muka amsa masa fanajjaina wa alahu muka tsiratar da annabi nuhu da iyalansa waɗanda suke cikin jirgin ruwansa min alkarbil azim daga cikin wato bakin ciki wanda yake mai girma shine wato dulmiya a dalilin ƙaryatawar da manz- a wato al'ummarsa suka yi masa nasarnahu ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم.
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Allah ya ce wa nasarnahu mun taimaka ma annabi Nuhu min alqaumin ladina kadhabu bi ayatina wato daga mutanen da suka karyata ayoyinmu addalati ala risalati wanda suke nuna gaskiyar manzancin annabi Nuhu wato Allah ya sulu ilaihi bisuin Allah ya ce mun tsare shi wato mun hana ba su shafe shi da mummunan abu ba innahum kanu qauma su'in qauma sau'in mutane ne miyagun mutane wato wanda suke aikata ayyuka na alfasha iri-iri fagaraqnahum ajma'in Allah ce sai muka dilmiyar da su wato gaba daya na'am وداود نعم.
وسليمان مم.
إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه بينهم القوم Mm.
وكنا لحكمهم شاهدين Allah ya ce ka ambaci kisar annabi Dauda wa Sulaimana da annabi Sulaimana wato kissatuhuma kissarsu iz yahkumani fil harsi yayin da suka yi hukunci dangane da ta'adin gona ta'adin amfanin gona da aka yi malam yace wa hasilu tilkal qissa a wannan kissa wato ta faru shine ana rajulaini dakala ala daud alayhi salam wata rana waɗansu mutane biyu ne suka je wajen annabi daud alayhi salam adu ma sahibul harsi ɗaya mai gona ne wal akaru sahibul ganami ɗaya kuma makiyayi ne faƙala sahibul harsi sai shi mai gonan nan sai ce inna haza wato kadin falatar ganamu lailan wannan mutumin ne dabbobinsa suka since da daddare wato foka arfi harsi suka fada gona ta fa salatu duk suka cinye min amfanin gona falam tabqa minhu shay'an duk sun kiwo min gona babu abin da ya saura fa tahu dauda riqabal ganam filas annabi dauda yace lalle an zalunce ka ɗebi dabbobin ka tayi ku tafi sai annabi dauda ya hukunci da wannan hukuncin an yi tadi a mai gona an cinye masa amfanin gonarsa annabi dauda da ya tana sai ce a mai dabbobi ka yi zalunci saboda kai mai gona ɗebi dabbobi ka tafi shine maimakon amfanin gonarka da aka da aka cinye maka to wannan hukuncin shi a haka yayi to ubangiji sai ya fahimtar da annabi sulaimana cewa wannan hukuncin yayi tsanani ba haka ya kamata annabi dawud alaihi salamu yi wannan hukuncin ba shine yake cewa wato yace fakaraja sai suka fito famarra ala suleiman sai suka wuce ta wajen annabi suleiman sannan shi annabi suleiman lokacin yana shekara goma sha ɗaya amma ga hukuncin da babansa yi shi kuma lokacin yana cikin shekara ta goma sha ɗaya sai yake cewa kai fa bai na kuma yaya baba na yi muku hukuncin wannan rikicin naku wato fa akbara sai suka bashi labari cewa ga abin da ya ce mai dabbobi ya yi zalunci saboda haka ya ɗebe dabbobin gaba ɗaya ba wa mai gona wato ya tafi da dabbobin faƙalu suleiman sai annabi suleiman sai ya ce lawallaitu amra kuma da ya bani dama ne muku wato alƙalanci ne muku hukunci akan wannan matsala ya ce laƙazaitu bi gaidi haza da hukunci na ya saba da na babana da ba haka zan yi wannan hukuncin ba warawa an rawaito annahu qala gaira haza arfaqu bil fariqaini aka ce da ya faɗi magana wadda lalle wannan yayi ta'adi amma kuma hukuncin da aka yi masa wancan hukuncin na annabi dauda yayi tsanani shi kuma a kansa sai ya faɗi magana ya ce to da na samu dama ni zan yi muku hukunci akan wannan rikici da zan muku hukunci da abin da kowanku zai fita yana jin sauki a zuciyarsa wato sai aka je aka ba wa annabi dauda labari da abin da ɗansa suleimanu ya faɗa fada'ahu sai ya kira fa qala sai ya ce masa bi haqqin nubuwa wal ubuwa yanzu na ina roƙonka da haƙƙin annabta da kuma haƙƙin haifayya sai fara gabatar da annabta da yake ita ce babba ya ce ina roƙonka da haƙƙin annabta da kuma haƙƙin haifayya a matsayinka na ɗana illa ma akbartani billazi huwa arfaqu li fariqaini ka gaya min wani hukunci zan yi wanda ya fi sauƙi a wa'yanan mutane biyun kowa ba zai ji wato shi kadai aka zalunta ba kala sai ce to idfa'il ganama li sahibil harsi ka ɗauki wannan dabbobi gaba ɗaya ka ba mai gona yantafi bi labaniha wa sufiya wa nasliha ya je ya ci gaba da kiwo daga yau ɗin nan har baɗi zuwa yanzu duk bukatarsa ta nono ya yi amfani da shi bukatarsa na yankan gashi wanda zai amfani da shi ya yanka ya amfani da shi in an haifi yaya nasa ne shi kuma mai gona shi kuma mai dabbobi ya je ya sassabe a gona ya yi fuda ya shuka idan ya banya ta kawo inda daidai gabar da aka yi masa ta'adi to a zo a yi canji a zo a yi canji shi mai gona ya ɗauki gonarsa shi kuma ya karbi dabbobinsa amma duk karuwar da dabbobi suka yi to shi yanzu mai gona shi ne zai dauka a maimakon amfanin gonarsa da aka cinye masa to kaga dai mai dabbobi ba a raba shi da dabbobinsa gaba ɗaya ba yawa shi ko mai gona shi ko bai yi asara gaba ɗaya ba shi ne yake cewa da ni na samu wannan dama ta shugabancin da zan muku shari'a sabanin abin da mahaifina ya muku shine wato yake cewa yantafi bi labaniha wa sufiya wa nasliha shi mai gona ya je amfani da nonon dabbobi da gashin dabbobi wanda tunda suna yanka suna amfani da gashin wa nasliha da kuma ƴaƴan da aka haifa wato daga ranar da wato ya karba wa yadra'u sahibul ganim shi kuma mai dabbobi ya je ya shuka gona a mai gona wato sai ya gyara ta ta kawo lokacin da ya ta'adi wato fa idza sara alhasu ka ati in gona ta koma kamar lokacin da aka yi ta'adi ranar da dabbobi suka ci to shikenan wannan sai ya ba mu wannan wannan ba kuma sai ya ba mu wannan kayan sa faqala daud annabi daud alaihi salam sai ya ce alqada'u ma qabaita wannan hukuncin da ya dace to hukuncin nan da kai ne wa min ahkami dauda wa suleiman alaihi salam malamai suka ce yana daga cikin wani hukunci kuma du wanda ya faru tsakanin annabi dauda da ɗansa annabi suleiman aka ce kanat imra'ata ne ma'ahuma ibnahuma cewa wata rana waɗansu mata ne guda biyu suka aifu tare kowa ta aifi ɗanta kuma suna zaune gida ɗaya ga ɗaki ga ɗaki kuma suka aifu tare to wayannan mata a zamani irin na daya da kuraye suke shiga cikin gidaje sai kura ta shiga ta ɗauke ɗan ɗaya matar ta tafi da shi ana kwakwance faƙalar lissahibata inna ma za haɓe biniki suna kwance kuma sun kwantar da yara guri ɗaya kura ta zo ta sace yaro ɗaya sai wannan ta ce ai ɗanki aka sace wannan ma ta ce a ni ba ɗana ba ne ga ɗana ta ce a ɗanki aka sace sai rikici ya kaure tsakaninsu kowa ta ce ba ɗanta aka sata ba saboda haka wannan jaririn shine ɗanta saboda haka suka kai ƙara wajen annabi dawud alaihi salam mun gane ko yawwa ɗaya ta ce inna ma za habib ne kura ta tafi da ɗanki ne fata haka ma ila dawud suka je wajen annabi dawuda fa qada bihi lil kubra annabi dawud sai ce waye babba a cikin ku sai wannan ta ce ni ne yace dauki ɗanki ne ki tafi da shi shi hukuncin da yake nan ya ce ki ɗauki ɗanki kurin sai ya hukunci ya ba babbar wato ɗan wato fakar zata ala suleiman sai suka fito sai suka ci karo da annabi suleiman bin daud fa'akbara ta suka ba shi labarin hukuncin babansa sai ya ce ituni bi sikini ya ce ba wannan hukuncin ya dace ai ba amma yanzu ku zo a kamin wuka a kamin wuka ya ce a shiƙahu bai na huma zan tsaga ɗan guda biyu kowa an ba ta rabi kura ta tafi da wancan ya zama wancan da kura ta tafi da shi nasu ne wannan da ya rage shi ma zai raba shi biyu kowa an bata gefe daya ya ce wani hukuncin ne fakala ta sugura sai karama ta ce subhanallah subhanallah kar ka aikata ka ba ta dace ne ba ta dauki ka ba ta na yadda ni na yafe ba ta kar ka kashe dan ita da babbar ta yi shiru tana jira a wannan hukuncin ita kuma karamar sai ta ce a'a kar a kashe shi a lauka a bata a bata a lauka a bata sau da annabi suleiman sai ya fahimci to ita ne mai ɗan mai ɗa ai gara a kyautar da ɗanta ya tashi a hannun wata da a ce an kashe ɗanta a gabanta sai ta ce a ɗauki ɗan a bata sau da annabi suleiman sai ya ce to ɗanta ne sai ya ɗauki ɗan sai ya ba wa ƙaramar to shi ne mala yake cewa yana da ubangiji ya fahimtar da annabi suleiman wato iya hukunci shi yasa allah ya ce fa fahamna ha suleimana sai muka fahimtar da annabi suleiman wato iya hukunci hukunci da ijtihadi domin hukuncin da Allah madaukakin sarki zai saukar ayi kaga wannan bai bukatar ijtihadi idan Allah ya ce ga yadda za a yi ba bukatar ijtihadi amma alkali cikin basirarsa ko shugaba cikin basirarsa wato ya gano yadda zai yi wa mutane hukunci kowa ya tashi a gabansa ba da jin an zalunce shi ba to wannan wani basira ne wanda Allah yake kimsawa mutanen da Allah dora musu wato wannan nauyi na hukunci wa mutane annabi dauda ya janye akan yin hukunci ma gaba daya ya bar annabi suleiman alaihi salam waɗansu malaman kuma suka ce a'a da wahayi ne Allah ya ce bar annabi suleiman ya ci gaba da shugabancin Allah ya ce kullum dukkan su dai su biyun ate na hukumar mun ba su annabta wa ilman kuma ba su ilimi wato na lamarin duniya وسكننا ما داود الجبال كاكرم فوهبناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما نعم.
وسكرنا مع داود الجبال يسبهن والطير وكنا فاعلين نعم to amma mu a shari'ar mu ta ta musulunci musamman abin da mazhabar malikiya suka tafi idan dabba ta je ta yi ta'adi da daddare in dabba ta yi ta'adi da daddare wato ba a biya amma ta'adin rana shi ake biya saboda waɗansu malaman ko suka ce a ta'adin dare ne ake biya ai shi ne kowa ma ya dawo amma ta'adin rana ai ya kamata kowa ya je yana gadin gonarsa kowa ya je yana gadin gonarsa in dabba ta yi ta maka ta'adi da rana sai a biya amma in ta'adi da daddare ne ai ai ai wannan ko bai dace a biya ba saboda ai kowa ya kwanta shi ma mai dabba ya kwanta ya daure dabbobi kwacewa suka yi so da ka akwai sabanin malamai wajen a biya ko ba za a biya ba ubangiji ya ce wa sakarna ma dawud aljibala mun dai hore tare da annabi dawuda wato duwar watsi yusabbihina suna taya shi tasbihi wa tsaira mun hore tsuntsaye ma wato suna taya shi tasbihi wato in yana tafiya yana ambaton Allah duk duwatsu su ma sai suna ambaton Allah tare da shi suna ɗebe masa kewa wajen tasbihi haka na tsuntsaye wato su ma sai suna taya shi wato tasbihi saboda haka idan kuma ya samu fatara ya sami yankewa a tasbihin sai duwar watsu da suke gurin sai su tuna masa tasbihin da kuma tsuntsaye wato saboda su tuna masa ya kamata ya tasbihi Allah ya ce wa kunna fa'ilina wato mu mu fore dutse yayi tasbihi ko mu sa tsuntsu yayi tasbihi wani abu ne wanda muka aikata shi inda ubangiji ma'ana taskirun wa tasbihun ya tasbihin yin tasbihin horewa ne na Allah sannan kuma sa tsuntsaye da duwatsu su ma su tasbihin wato sa wato horewa na Allah yace wa in kana ajaban indakum duk da cewa ka ji dutse yana tasbihi ai abu ne na mamaki yawa hata tsuntsu ma ka ji yana tasbihi ai abu ne da mamaki balle wato ka ji wato dutse yana tasbihi amma a wajen ubangiji da mutum mai magana ya tasbihi da saka dutse ya tasbihi duk wani abu ne mai sauki a wajen Allah duk ɗaya ne Allah ya ce wa allamna sanata labusi وعلمناه صنعة لبوس لكم نعم.
ليوصلكم من بأسكم نعم.
فأنتم شاكرون malam yake cewa dalilin wannan saukar wannan aya annahu marra bihi malakani ala surati rajulain wata rana wato mala'iku biyu sun wuce a surar waɗansu mutane wato ta gurin annabi dawud alaihi salam faqala ahaduhuma lil akar sai mala'ikun suna tattaunawa a junansu wato sai ɗaya yake ce ma ni'imar rajulu madalla da mutum annabi dawud alaihi salam ai annabi dawud yayi mutum ne wanda ya kamata ake san irinsa mutum ne mai amana mutum ne mai kirki suka dinga yabansa suka ce ni'imar rajul madalla da mutum annabi dauda illa annahu ya'kulu min baitul mali laifin sa dai ɗaya ne in mana da laifi yana cin dukiya ya- ya- yana cin abinci a cikin baitul mali a cikin treasurin gwamnati a cikin asusun gwamnati ke cin abinci ba da gominsa yake cin abinci ba yana ci a cikin dukiyar al'umma ne duk da yake a matsayinsa na shugaba musulunci ya yarda in aka zaunar da kai kana yi wa mutane jagoranci a ɗauki ɗawainiyarka a cikin dukiyar al'umma ɗin amma wayannan mala'iku biyu suka zo suna hira ta kusa da shi suna wucewa suka yi kamar ba su san shi ba shi kuma shi ma bai gane su ba to a cikin hirar tasu sai dai ya ce ai annabi daula mutumin kirki ne suna ta faɗan alherin suka ce laifinsa dai ɗaya in ma yana da laifi guda ɗaya ne kurin yana cin abinci a cikin baitul malin gwamnati saboda haka sai annabi dawuda da ya ji wannan magana sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya arzuta shi wata sana'a da zai na ci da guminsa fasa alallaha an yarzuqahu min kasbihi ya roki Allah ya arzuta shi sana'ar da zai na ci da guminsa wato fa'alana Allahu lahul hadida Allah kuma sai ya kore masa sarrafa karfe kamar da mutumin da zai kwaba fulawa ya rika yin dubulan da wasu abubuwa da ita to haka annabi dauda yake m- juya karfe da hannunsa Allah ya hore masa komai girman karfe zai yi karfan zai ɗebi tsakuwa ya yi karfan in ya haɗa karfan kuma zai rika sarrafa karfan da hannunsa duk irin abin da yake so da hannunsa zai jujjuya karfan ya yi shi yau kamar da da mata suke da, da fulawa da aka yi da fulawa ana yin cinci iri-iri a juya wannan a yi shi mai kamar kaza wannan mai kamar kaza wannan mai kamar kaza ana soya shi to haka Allah ya hore masa Allah ya ce sai muka tausasa masa karfe fakane ya amalu minhu duro bi gairi narin zai yi sulke sulken yaki ba tare da ba tare da ya hura wuta ya nemo mai ziga zigi yana duka da guduma ba hakurin zai gyara karfen ya jashi ya rika jujjuya shi kawanya kawanya ya yi rigar wannan kawanyan ta yadda in an soke shi ba zai soku ba in an sare shi da takobi ba zai saru ba sai ya zama yana yin sulke wato ka annahu tsinun fiye dihi yana sarrafa karfan kai ka ce kamar yunku kwababban yunku yake sarrafawa shine ubangiji yake cewa wa allamnahu sanata labusin mun karantar da annabi dauda wato sanata labusin wato kila sana'ar yin wato tufafi na sulke wato shine yin sulke li annaha tulbasu don ana daura shi ne sai aka ce masa labus hakina da da da wato da wato da sigar lufsu sakawa Allah ya ce lakum yana yi muku litusinakum min ba'sikum dan ya taimaka muku wato a wajen yakin ku fa hal antum shakirun shin kwa gode ne ko mutanen makka ko kuma wato sauran mutanen da suka samu wannan ilimin a dalilin ilimin annabi dauda alaihi salam sa gode ma wannan ni'ima ne ma'ana Allah yana nufi ku gode wa ni'imata ta hanyar gaskata manzanni na ma'ana ushkuru ne bizalika ku gode min saboda wannan wal sulaiman ar-riyah ولسليمان فيها عاصفة تدري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها نعم.
وكنا لكل شيء آلين ubangiji ya ce wa sakana li suleiman riha wa li suleiman riha mun hore wa annabi suleiman wato iska asifatan wato wadda take tafiya mai karfi wani lokacin kuma ya ce raha iskar wani lokacin kuma mai taushi an hore masa sarrafa iska wato yana sa ta tai masa duk abin da yake so yayi wato a wata ayar yana cewa raka'an wato shadidatul hububi shine asifa iska mai tashi da karfi da karfi za ta tashi wa kafifatu da kuma mai tashi a hankali a hankali bi hasbi iradati gwargwadon yadda shi annabi du- an- an- an- an- annabi annabi Suleiman wato yake so Allah ya ce tajribi amrihi iskar tana gudana da umarnin annabi Suleiman ila al-ardh allati barakana fiha zuwa ga Sham in zai tafi ran gadi kurin iska zai hau za a dauko manya manyan kafet a yi shimfidi a sa kujeru a yi komi ya zo ya zauna shi da sauran wato fadawansa a saka tsuntsaye a sama su baje fakafikensu su yi masa inuwa a jera aljanu ta gefe ya ce duk iska ta ɗauke su iska ta ɗauke su ta tafi da su yana ran gadi ƙasa ƙasa yana yana kewaye ƙasarsa Allah yake cewa tajaribi amrihi tana tafiya da umarninsa ilal abdullati baraka nafiya zuwa ga wato ƙasar da muka yi mata albarka shine sham wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ya ce kai mu mun san komi duk da abin da muka ba wa annabi Sulaiman mun sani ba abin da za a ba mu labari wato Allah ya sani shine bi anna ma yuti Sulaiman ya da'uhu ila qudu'il rabbi duk abin da Allah ya ba wa annabi Sulaiman din nan na daukaka na mulki amma bai kira wato bai saka annabi adam ya kasa kaskanta da kai zuwa ga uban annabi Sulaiman ya kasa kankan da kai zuwa ga ubangijinsa ba ma'ana duk abin da muka bashi abu ne da yake ƙara masa wato kaskantar da kai zuwa ga ubangiji wato ta'ala wato shine abin da yake karkashin wato ilimin Allah Allah ya ce wa kuna bi kulli shay'in alimin ai mun san duk abin da muka bashi bai sa kuma ya wato ya mana girman kai ko ya yi mana wato dagawa ba min ومن shayatin الشياطين يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك نعم.
وكنا لهم حافظين har yanzu dai wa sakarna mun fore wa annabi Sulaiman min shayatin wato daga dikin shedanu manya gusu na lahuwan da suke zuwa suke fitar masa zinare da azurfa da lu'ulu'i da murjani da duk albarkatun kasa da yake so a haƙo masa za su yi nutso karkashin kasa su je su fitar masa Allah ya hore masa shaidanu su ne aljanu su suke masa gini su suke masa dukkan irin aikin da yake so su yi masa Allah ya ce wa mina shayatin Allah ya hore wa annabi Suleiman wato shaidanu manya gusu na lahu wanda suke shiga cikin ruwa su yi nitso a teku fa ya karju na minhul jawahira li Suleiman su fitar masa jauhari zinariya da azurfa da dukkan irin abin da ake so sanar ka su yi masa duk irin abin da suke so wato ai masa na ado wa ya amaluna amalan duna zalika ai banda ma nutsuwa kogi suna yin ayyuka da yawa wato wanda ma ba nutsan ba kamar gine-gine kamar tone-tone rami kamar sassake-sassake da kere-kere duk suna masa Allah ya ce wato wato suna masa wa kunna lahum hafizin amma kuma mu mun kiyaye aljanu nan ba za su cutar da shi ba wa kunna lahu hafizina wa kunna lahum mu ga annabi Suleiman da jama'arsa mun kasance hafizina muna kiyaye su ko kuma aikin da su aljanun suka yi an ce idan ya ba su gini idan suka gama ginin kafin faduwar rana to rushe shi za su yi su fara wani saboda haka an za a ba su aiki dama sai an sai sai an calculating aikin da za su wuni suna yi nan ba su aikin sun fara tun daga safe to sai zuwa faduwar rana in sun gama to wannan ginin za su bar shi amma in dai ba su gama ba kuma annabi suleiman baya wurin to za su rushe ginin kuma su fara sabo saboda haka sai Allah ya ce wa kunna lahum habizin mu muke kiyaye su an yafsudu ma amilu kar su bata abin da suka gina li annahum kanu idza faragu min amalin domin in sun gama aiki kafin dare afsaduhu illa yashghilu bi ghairihi in dai ba dora musu wani aikin ba to sai su rushe wannan kuma ubangiji ya ce wa ayyuba وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين na'am ubangiji ya ce wa ayyuba ka ambata cikin alkur'ani kissar annabi ayuba izna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa cewa anni masaniyar duru cewa ya ubangiji lallai ciwo ya same ni wa anta arhamur rahimin ubangiji kai ne mai jin kafa su jin gai Allah ka yaye mi malai cewa hasul qissatuhu biktisar wannan kisa ta annabi ayuba da yasa yayi wannan addu'a a takaice cewa shi annabi ayuba wato mutum ne wanda yake ya fito daga cikin wato mutanen rumawa barume ne wato shi annabi ayyub wato ya kasance tsatsan annabi ibrahim ne jika ne na annabi ibrahim wato ta tsatsan ɗansa ishaqa sai zuwa aisa zuwa rum zuwa razik zuwa amus shine mahaifin annabi annabi ayyuba shi annabi ayyuban nan wato suka ce wato ta wajen mahaifiyarsa kuma tsatsan annabi lutu ne tsatsan annabi lut ne kaga nan ma dai ya sake komawa ya sake haduwa da annabi haruna ya sake haduwa da annabi ibrahim saboda haka yana daga cikin annabawan da ubangiji ya ba su dukiya ga dukiya mai yawan gaske shi annabi ayuba aka ce yana da dangi dangi na dukiya kamar garke na raƙuma garke na shanu garke na tumaki garke na dokuna garke na jakuna sannan yana da dukiya mai yawan gaske wadda wato ba ta iya ƙirdiguwa ya kasance yana da rumbu-rumbu na ajiya wato rumbu guda wato 500 duk wannan ajiya ake ko dai ajiye zinare ko azurfa ko ajiye kayan abinci kuma yana da bayi kusan mutum 500 wanda suke kula masa da wannan dukiya kowane bawa yana da mata yana da ɗa yana da kuma dukiyar da aka mallaka masa saboda haka annabi ayyuba mutum ne mai iyalai shi kansa yana da mata yana da 'ya'ya maza da mata annabi ne mai tsoron Allah mai kuma yi wa Allah godiya bisa ni'imar da Allah ya bashi aka ce a annabi dauda wata rana wato ya, ya haɗu da waɗansu mutane mutum uku kuma duk suka yi imani da shi to kuma wayannan mutanen wato samari ne matasa gwaraza a lokacin shi iblis wato ba a tsare shi yana hawa sama a lokacin don hana iblis hawa sama an ce sai daga aifuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka hana shi hawa sama amma da yana hawa yana hawa ya ji maganganun mala'iku a nan ne in ya je ji magana zai zo ya gaya wa bokaye a ƙara ƙarya kuma a gaya wa mutane saboda haka wata rana ya je ya zauna a cikin mala'iku sai ya ji mala'iku suna hirar wato annabi ayyuba suna faɗan irin ibadarsa mutumin da Allah ba shi wannan tarin dukiyar amma yake da lokacin da yake yi wa Allah irin wannan bautar suna yaba shi a sama to sai iblis kuma sai hasada ta kama shi sai hasada ta kama shi sai ya roƙi Allah ya ba shi iko akan annabi dauda ya ce Allah dole ya bauta mana Allah ka bashi dukiya ka bashi kaza ka bashi kaza ka taba dukiyar man ka gani in zai yi godiya saboda haka ya cewa ilahi nazartu fi abdika ayyuba na bincike game da lamarin bawanka ayyuba fawajatu shakiran hamidan laka na same shi mutum ne mai godiya gare ka mutum ne wanda yake kuma yana yabo zuwa gare ka wala yutalautuhu larja an shukruka wa ta'atik ubangiji na san in dai da zaka bani dama in jarrabe shi to ba zai iya gode maka ba duk wannan godiyar da ake rashin jarraba ne da an jarrabe ta nan zai manta da jarrabawar ka taba masa dukiya ka gani mana saboda haka sai ubangiji ya ce masa in talik je ka fakar sallattuka alaihi na baka izini akan dukiyar tasa alamalihi na baka izini akan dukiyar tasa fantalaka shedan ya tafi wajen ma'afaritu shayatin ya je tara ifrite-ifritensa wato 'yan majalisarsa masu taya shi mummunan aiki wajen ɓatar da mutane ya tara su wato daga shaidanu da aljanu ya ce musu ƙasallattu alama da ayyuba ubangiji ya bani iko akan dukiyar annabi daud faƙala ifritu sai ifritu ɗaya ce masa a tsaitu min alƙuwani an bani ƙarfi ma iza shi'itu tahawwaltu isaran min narin fa'araka kulla shay'in ata alaihi ina da ƙarfin da zan yi wato zan tada in ne wani gunji zan tada wuta wato ko kuma zan fure iskar da lokaci guda za ta tashi da wuta na yi kyastun da wuta za ta kone duk abin da yake da shi lokaci daya sai iblis ce masa izhab fatil fatil iblis wari atwa je ka ka kone garken shanu raƙumansa tukun magani ba duk dukiyar ba ka je ka fara ta raƙumansa falamish irin nasa hatta sara min tahtil ardi isara min nar mutane suna nan ba wanda ya ji wani abu sai kula ga wuta ta tashi daga ƙasa a cikin garken raƙuma ta ƙone raƙuman nan gaba ɗaya har ma da masu kiwon raƙuma hatta ata ala akiriha tun daga na farko duk har na ƙarshe da ta ƙone su su maja iblis ala suratul qayyim iblis ya zo a surar wani dattijo ya je wato ala qu'udin ila ayyuba yana dogara sanda ya je gurin annabi ayyuba da ya je foje da hu qa'iman yusalli sai ya samu annabi ayyuba yana tsaye yana ta sallah faƙal lahu sai ya ce masa a harakan narun harakan naru iblika wa ri'atuha ai wuta ta ƙone maka dula kumanka da kuma ma makiyayan ma duk ta ƙone su sai annabi ayuba ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wa tsaniha wa huwa akadha shi ya bani kuma shi ya karba bai ji abin da yake so ya ji ba suma salata ifritu ala ganami warwata sannan sai aka sake tura aljani ɗaya je ya hallaka masa tumaki da mai kiwon tumakin fasaha alaihim famatu jami'an ya je shi kuma ya musu ƙara gaba ɗaya tumakin suka mutu har da makiyayan wa alal hasi aka turo wani shi kuma ya je gona fata hawwala rihan asifan wato fataraha ya juya wato guguwa mai ƙarfi mai wuta ya bi ta kan amfanin gonar gaba ɗaya ya ƙone amfanin gonar su maja iblisu iblis ya dawo ya zo wajen annabi ayuba wa akbar ayuba bai zalika ya ba wa annabi ayuba wannan labarin cewa ga fa abin da ya faru dabbobin kama duk sun kone gonakin kama duk sun kone da rumbunan kana abinci annabi annabi ayuba sai yi wa Allah godiya fa hamidallahu wa asna alaihi yayi wa Allah godiya yayi wa Allah kirari ce ubangiji kai ka bani kuma kai ka karba na gode na gode wato he ya ga duk abin da yake tsammani in dai wajen taba dukiya ne nan kan ba zai samu wato galaba akan annabi ayuba ba wato yake cewa falan mara annahu kad afna malahu yayin da ya ga duk dukiyarsa ta kare walam yanje minu bi shay'in bai karka bai jijjiga ba sai da ila sama sai ya hau sama ya je ya addu'a wa kala yace ya rabbi ya ubangiji sallatni ala auladihi ka bani iko jin halaka masa yayansa gaba daya fa qala lahu ubangiji sai masa intalik je ka fagar sallatuka ala auladi na baka iko akan yayan nasa fa zahaba ilaihim ya tafi gidan annabi ayyuba wa zalzala bihim alqasra ya jijjiga musu beni akan su wato wa qallabahu alaihim ya kifo beni akan su famatu jami'an duk ya halaka masa iyalansa su maja fi suratul muallim sai ya zo a surar wani malami mai tausayi Okay. sai ya zo akan surar wato dattijo akan surar malami mai tausayi alladhi yu'allimuhum al-hikma wanda yake karantar da su hikima wa huwa wato jiraihu mashdukur ra'asi yasilu damuhu yazo kansa a fashe yayi kama da wancan malamin da yake zuwa yake karantar da da su hikima yake karanta da 'ya'yansa karatu 'ya'yan annabi ayuba sai ya zo kuma kansa a fashe yana zubar da jini da ya zo sai ya ba wa annabi ayuba labari cewa beni ya ruso akan 'ya'yansa duk sun mutu saboda haka shi ma da ƙyar ya ƙwace ya zo yana kuka to nan kam sai zuciyar annabi ayuba kuma sai tausayi kuma sai kama 'ya'yan nasa wato sai ya yi kuka saboda haka aka ce ya ɗebi ƙasa wato ya watsa a kansa ya ce ya laitu ya kai tona wato ya laita ummi lam talidni ina ma da mahaifiyata ba ta haife ni ba fafari fa iblisu fafari ya iblisu anan iblis sai ya farin ciki wa sai da ila sama ya sari an ya hau sama da gaggawa li yanzura ma yaf'alu bihi dan ya ga ni ubangiji zai aikata da shi fa Allahu ila ayyuba take Allah ya wahayi wa annabi ayyuba cewa innahu iblisu cewa wannan fa mutumin da ya zo maka iblis ne fasta gafara annabi ayub ya fadi ya sujjada ya roki Allah gafara wato Allah kuma ya fi masa fowa kafa iblisu khasi'an zalilan saboda haka iblis sai ya zama ya tabe ya kaskanta faƙala bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya sake cewa ya rabbiya ubangiji sallatani ala jasadi ka bani iko man akan lafiyar annabi ayuba ai yan danga ya ga yana da lafiya ne ka bani iko akan lafiyarsa faƙala lahu ubangiji ya masa intalik ka tafi faƙar sallatuka ala jasadihi na baka iko akan jikin nasa gaira qalbihi wa lisanihi wa aqalihi sai dai banda harshensa da yake ambaton Allah wato banda zuciyarsa da take kulle da imani banda akalihi hankalinsa da yake yin bauta da shi wannan Allah bai bashi uku akan wayan abu uku ba saboda haka fanqadda adu wallahi sari'an take abokin gabar Allah iblis ya tashi tafi da gaggawa fata wa fawajada hu sajiran yaje ya samu annabi ayyub yana sujjada fa nafaka fi man kiraihi sai ya fura a cikin karan hancin annabi ayuba nafkatun ita alamin hajasadu wato take gaba ɗaya jikinsa kuma sai feso da kuraje fakaraja min ha wato sa'alilun misla wato sa'alil ganimi sai wani ruwa yana fita a jikinsa wato mai kauri kamar irin ya wato majinar tumaki idan suka kamu da mura wa waka fi hikatu sai ya zama kuma yana jin kaikai yana susa jikinsa saboda haka hatta he da farcinansa suka kakkarce dole yake neman abun susa yana susa da shi to lokacin da ciwo ya ciwo wato ya zama kuma ba zai iya samun nutsuwa da tsaftar da zai ji daɗin yi wa Allah bauta ba sai kuma sai ya koka wa ubangiji sai yake cewa rabbi anni masani yadhuru ya rabbi ya ubangiji inni masani yadhuru ya Allah ya ce izna da rabbahu yayin da annabi ayyuba ya kira ubangijinsa ya ce inni masani yadhuru ubangiji cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin ubangiji ka kuma mai jin ka masu jin kai ne fasajabna lahu Allah ya ce sai kuma muka yaye masa فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر نعم.
وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا نعم.
وذكر للعابدين ubangiji ya ce fasajabna lahu sai muka amsa addu'ar annabi ayyuba fakashabna bihi min durrin sai muka yaye masa cutar da yake ciki wa atainahu ahalahu muka dawo masa da iyalansa ɗayansa maza da mata Allah sai ya raya masa su Allah sai ya raya masu waɗansu kuma suka ce a ubangiji ne ba wa matarsa ƙarfi na sake aifuwar 'ya'ya ce ta aifan 'ya'ya aka mai da gurbin wayanan 'ya'yan Allah ya ce wato muka mayar masa iyalansa wa mislahum ma'ahum muka ma ninka masa wato iyalan sama da wa'idda shi wato iblis ya halakar Allah ya ce rahamatan minna rahamatan min indina wannan jin kai ne da tausayi daga wajen mu dama in Allah ya jarrabe ka kai hakuri to Allah kuma in ya tashi mayar maka wato sai kuma ya ninka maka haka ubangiji yake in dai ya jarrabu mutum ya hakuri to insha Allah abin da zai zo a gaban jarrabawar kuma alheri ne wanda kuma ya wato ya ninka na baya Allah ya ce wa zikira lil abidin kuma wannan tunatarwa ne wato ga bayina liyazbiru don su sa- su yi hakuri akan jarrabawa fa sabu kuma wato a basu lada na'am وإسماعيل نعم.
وإدريس وذا الكفل نعم.
كل من الصالحين ubangiji ya ce wa isma'il ka ambata dai alkur'ani kisar annabi isma'il wa idris da kisar annabi idris wa zalkifil da zalkifil kullum min sabirina duk waɗannan guda uku suna daga cikin masu haƙuri akan bin allah kuma suna haƙuri wato akan barin sabawa allah allah ya ce wa alkalnahu fi rahmatina وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين Na'am Ubangiji ya ce wa adkalnahu fi rahmatina mun shiga wa adkalnahum fi rahmatina mun shigar da su a cikin rahamar mu shine cikin annabtar mu innahum minas salihin lalle suna daga cikin managarta wato wato wasu miya zalkifil an kira shi zalkifil wato aka ce li annahu takafulu bi siyami jami'i ilharihi shi yakan yi azumi kullum azumi yake wato yakan yi kuma tsewar dare tsawar dare wa an ya kadi bainan nasi yakan kuma zo ya hau gadan alkalanci ya yi mutane hukunci wala ya gadab wato baya fishi saboda haka fawfiya bidalika sai Allah ya cika masa wannan wasu malaman suka ce akwai sabanin malamai wajen cewa shi zalkifil ba annabi bane wato wato wani mutumin kirki ne wanda ubangiji wato ya ɗaukaka shi amma wasu kuma sun ce lalle annabi ne saboda me saboda ai an jero shi a cikin kissar annabawa shi yasa aka ce annabi ne da Allah ya ce wa Isma'ilu wa Idris sai aka atafi akan sa aka ce wa zalkifli da kuma wato zalkifil ga annabi Isma'il shine tsatsan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ya fito ubangiji yake cewa kullum minas sabirin dukan suna daga cikin wato masu haƙuri wa alkalna firamatina mun shigar da su cikin rahamar mu innahum minas salihin lalle suna daga cikin managarta wa zannuni وظنوني إذ ذهب مغاربا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين shi zalkifili malamai suka ce wato mutum ne wanda ya tsara rayuwarsa ya tsara rayuwarsa kullum zai yi azumi kullum kuma zai kwana yana sallah sannan kuma yana da lokacin baccin rana lokacin kailula tsakanin sallan azahar da la'asar lokacin shi yake baccin sa iya wannan baccin yayi shi kenan kuma sai dai gobe daidai wannan lokacin to wannan a yasa aka ce wata ran iblis yana sama shi ma sai ya ji wato mala'iku suna tattaunawa game da ibadar zulkifil suna tattaunawa da ibadar zulkifil malam yace fa kana yasumun nahara wa yusalli layla wa la yaftiru bayya yankewa wa kana yanamu waqtar qailula yakan yi bacci a lokacin baccin rana wa kana la yanamu illa tilka nauma kuma in yayi wannan baccin ko sai gobe famtahanahu iblisu li yanzura hal yagdabu amla iblis ya nemi ya nemi izini zai je ya jarrabe shi ya ga zai ci jarrabawan ne wato ko ba zai ci ba ko zai fushinta ko ba zai fushinta ba an ce in ya zo ya zauna komi ka sassabar abu wato masu husuma a gabansa alkali ne babban alkali in ya zo ya zauna komi wautar alkalai a wautar abokanan shari'a shi bayya fushi duk abin da za a gaya masa bayya fushi zai saurare ka kuma zai yi hukunci gwargwaron abin da Allah ya sanar da shi fatahu iblisu wata ran iblis ya zo masa a lokacin ya kwanta zai yi bacci rana fadaka alaihi babu ya kwankwasa masa kofa zulkifil ya ce man haza wane ne wannan kala ya ce shekun kabiru mazalumin tsohon dattijo ne wanda aka zalunce shi dattijo ne mai mai shekaru wanda aka zalunce shi ya zo ya kawo kuka domin a bi masa kadunsa wato sai ya buɗe kofa shi zalkifil ya ce masa a menene ya faru wato ya ce cewa baini wa baina qaumi kusumatin akwai wani rikici ne tsakanina da mutane na wa innahum zalamuni sun zalunce ni faqama shi zalkifil ya tashi ya bude masa kofa sai ya zama iblis ya dauki zalkifil da dogon bayani ya ta dogon bayani shi ko ya je saboda dama ya hana shi wannan baccin ne fa saboda haka ya dinga masa surutu ya dinga masa surutu ya dauke masa hankalinsa bai samu yayi bacci ba har lokacin sallar asar yayi saboda haka ya alwala ya fita kaga ya haramta masa wannan lokacin baccin to bayan ya gama magana mala yake cewa wasara ya tsilu alaihi kalam yana tsawaita masa magana hatta zahabatul qailula har lokacin baccin sa yi fa qalu sai yace masa to kaje ka idza qa'atu lil hukmi fa'atini gobe in nazo na hau kan kujerar alƙalanci za mu yi hukunci wa mutane ka zo min akalisu haka ka zan karba maka haƙƙin ka gurin wayannan mutanen falan ma jalasa lil hukmi lam yajidhu da zulkifil yayi gari ya waye yazo wajen shari'a ya zauna iblis sai yake yazo shi dama yakan zo ya zauna da safe ne yazo ya zauna da safe iblis sai yake yazo har azhar aka tashi aka rufe kotu ya tafi kuma zai kwanta zai yi bacci ya ce falon mara ja ila ka'ilati yayin da ya zo lokacin baccinsa minal gadi a wato a ranar yini na gobe kenan a tahu wa dakkal baba iblis ya sake dawowa ya sake kwankwasa masa kofa sai ya ce masa man haza waye wannan faƙara sai ya ce a shekul mazalum wani tsoho ne wanda aka zalunce shi ya kawo kuka a zo a bi masa haƙƙinsa wata albaba dalkifil ya buɗe kofa sai ya gan shi sai ya ce masa alama kullaka idza qa'atu lil hukmi fatini ban ce maka je in nazo na zauna a gadon hukunci ka zo in karba maka haƙƙin ka ba me yasa baka zo ba wato kala sai ya ce wato ina kasumi akbasu qawmin abokan husuma ta ne miyagun mutane ne idan da sun ga ka zo ka hau kujerar alƙalanci in nace musu muje sai ce wallahi kai hakuri zamu biya ka zamu biya ka ka dawo da yamma karba yace da ka tashi a kujerar alƙalanci ka kuma sai ce ba su biya ni ba saboda haka yace miyagun mutane ne idza alimu annaka qa'idun in sun san kana kotu qalu sai ce nuti ka haka ka zamu baka haƙƙinka wa idza qumta amma in aka tashi a shari'a wato jaharu ne kuma sai su yi musu ba su biya ni ba falamma kana al-yawm thalith kaga ran nan ma ya hana shi baccin kenan ya hana shi bacci jiya yau ma ya hana shi bacci to da rana ta uku ta zo ƙara zulkifil saboda zulkifil lokacin da ya je ya zauna a kotu kuma baccin yana damunsa to da ya zo zai yi bacci a wuni na uku sai yake gaya wa masu gadin gidansa cewa la ta da anna ahadan ya karabu hadar babu hatta ana ya gaya wa iyalansa kar ku bar kowa ya zo kusa da wannan kofar saboda in samu dama ne bacci don ya samu damar yin sallarsa da ya saba da kuma ba wa al'ummarsa lokaci wajen yi musu hukunci fa ina hu karshen kalaye nu'as ya ce gengedi ya mun yawa falan ma kana tilka sa'a yayin da wannan lokacin baccin kuma du yayi ja'ahu iblis ya iblis ya zo falam ya azallahu rajulu wani daga cikin iyalansa wani sai ya hana shi zuwa yayi yayi a bashi dama ya wuce ya hana shi fara'a taqatun sai ya ga wani dan windo ta gefe sai silale sai ya shiga ta wannan windan ya shiga wa dakkal baba ya sake kwankwasa kofa min dakilin ta ciki fasta ya kada zalkifil sai zalkifil ya farka fakala sai ce wato atanamu wal kusuma bi babika yanzu har kai ka samu idan bacci ga masu husuma nan Allah ya dora maka nauyin yi wa mutane shari'a ga masu husuma a kofa suna ta rikici kai kuma ka kwanta kana bacci ba kai abin da ya dace ba farafa annahu adu wallahi daga nan shi zalkifil ya gane cewa to wannan abokin gaban Allah ne ba mutumin kirki bane sai yake ce masa fa'altu ma fa'altu la agdabaka nayi abin da ne dan na saka fushi fa asamaka Allah amma yau Allah ya kiyaye ka na san Allah ya baka kariya shine Allah ya ce kullu min sabirin dukkan wayannan annabawa mutane ne masu hakuri saboda haka ubangiji ce muka sanya su cikin rahamar mu wato ubangiji ya ce innahu min salihin suna daga cikin managarta wazan nuni tuna wato ma'abucin kifi shine ma'abucin wato sahibul futi ma'abucin cikin kifi shine annabi yunusa wato dan matta izhaba mugadiban yayin da ya tafi ya bar mutanansa mugadiban yana mai fishi wa mutanansa cewa ai gazabanun alaihim ya yi musu fishi mimma kasa minhu saboda kiyasin da yayi cewa azaba za ta sauka musu tunda ba su yi imani ba sai ya fice amma kuskuren fice wasu shine Allah bai masa izini ya fita ba sai ya fita a matsayin sa na annabi manzo da Allah ya koshi gurin mutane fa zanna Allah na kadira alaihi ubangiji yace sai yana zato kaman ba za mu hukunci a kansa ba wannan abin da ya din shine ai ma qadaina min habsi ba za mu hukunci wajen tsare shi ba a cikin cikin kifi Allah ya ce sai kuma muka tsare shi a cikin cikin kifin fa na da fi zulumati sai ya kira a cikin dufai ka karanta wato ya kira a cikin dufai aka ce azulmat saboda da daddare ne sannan kuma yana cikin cikin kifi kifin kuma yana cikin duhun kogi saboda haka sai aka kira abin da sai ga dufai ga cikin kifi ga cikin ruwa ga cikin duhun dare Allah ya ce sai ya kira ubangiji wato Allah ilaha illa anta subhanak ya ce ubangiji sarkin da ba an bauta da gaskiya sai kai wanda tsarki ya tabbata gare ka in ni kuntu minaz zalimin ni ina daga cikin wanda na zalunci kaina domin na tafi na bar mutane na ba da izinin ka biya Allah ya roki Allah Allah ya yi masa Allah ce fasa jabna lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم نعم.
وكذلك ننجي المؤمنين malam yake cewa wato wakanar muddatu muksi bi batan luhuti 40 yawman zaman da annabi wato annabi ayyub yayi a cikin cikin kifi shine tsawon kwana 40 yana cikin kifin wasu suka ce kwana bakwai waɗansu malaman suka ce kwanansa uku wasu suka ce kwa awa hudu yayi a cikin cikin kifin amma dai koma yaya ne ne Allah dai yayi wahayi wa kifin cewa la ta'kullahu lahaman kar ka taba namansa wala tashamu lahu azman kar kare kashinsa fa innahu laysa rizqan laka don annabi ayyuba ba arzikin ka bane Allah bai halicci annabi ayyuba arzikin ka ba saboda haka ka taba shi wa inna ma ja'altuka sijnan lahu man sanya kai ka zama kurkuku ne wa annabi ayyuba malam yace dalilin wannan cewa annabi ayyuba lokacin da ya fishi wa mutanansa cewa azaba bata sauka musu ba bisa alkawarin da shi ya zo ya yi musu alkawari cewa Allah zai saukar musu azaba bayan kwana uku kwana ɗaya kwana biyu kwana uku to sai ya fita saboda shi tsammaninsa azaba za ta sauka kuma sai yake jin tsoro kada mutanen ce ai gashi ma azabar ta sauka ba saboda haka a je a kashe shi to sai ji wannan sai ya fice ya bar mutanensa wato ba tare da kuma da izinin ubangiji ba to daidai ya shiga jirgin ruwa yana tafiya a cikin jirgin ruwa sun je tsakiyar kogi sai jirgi yana kadawa sai masu jirgi suka ce to lalle cikin jirgin nan akwai mai laifi ko dai bawa da ya guje wa ubangijinsa ko kuma wani mai laifi ko mutumin da ya guje ma iyayensa lalle akwai mai laifi saboda haka za mu yi ƙuri'a ƙuri'a za ta bayyana mana mai laifin suka rubuta wato ƙuri'a ɗaya ni mai laifi ne ɗaya sauran ƙuri'un ko ba ni da laifi ba ni da laifi ba ni da laifi so kada a gora aka ce kowa ya sa hannunsa ya ɗauka annabi ayuba sai ya ɗauko ni mai laifi ne take sai suka kunduma ya cikin ruwa an ce za su jefa shi kifin nan ya zo ya buɗe baki annabi ayuba ya koma suka sake taka za su jefa shi sai kifin nan ya buɗe baki annabi ayuba da ƙarshe dai kifin da kansa ya masa wahayi ya ce ubangiji ya sanya ni kurkuku ne a gare ka saboda haka annabi ayuba sai ya fada kifin nan kuma to sai ya haɗiye shi saboda haka mana ya ce fadarabuha suka saba wato ƙuri'a fakara da ala yunusa annabi yunusa kai ko annabi ayuba nake cewa annabi yunusa annabi yunusa annabi yunusa saboda haka mun gama kisa annabi ayuba ai saboda haka annabi yunusa sai annabi yunusa ya dauki ni mai laifi ne saboda haka sai suka dauke shi sai suka jefa shi a kogi sai kifi wato ya haɗe shi mun gane ko domin wato malamai suka ce wa huwa atin bima yulamu alaihi min zahabihi lil bahri annabi ayuba annabi yunusa ya zo da abin da ake zargi domin ya tafi ba izinin ubangiji to amma kuma har ya je har ya hau jirgin ruwa duk Allah bai masa izini ba to amma kuma malamai suka ce shi hanzari yayi saboda gurin mutanensa karshen ta kuma su zo su kashe shi to dai a karshe dai sai ya roki ubangiji sai Allah ya sa wannan kifin sai je sai amayar da shi a bakin wato garan kogi saboda haka sai ya zama wata barewa tana zuwa tana bashi nono jikinsa ya yi rauni saboda ya yi kwana da kwanaki bai ci abinci ba sannan kuma ga dumin cikin kifin nan du ya riga ya dafa shi saboda haka sai ya zama wannan barewa tana zuwa tana bashi nono tana tafiya sannan yana yana yana dan jin karfi yana kuma kwance a jikin eh, eh, ala, ala, ala, ya kadin wannan kabewa ta yaro a bakin kogin ita kuma ita ke masa wato inuwa daga zafin rana saboda haka da ya samu karfi sai ya dawo wa mutanensa ubangiji yake cewa fasta jabna lahu sai muka amsa masa haka ne ko ko fasta jabna lahu sai muka amsa masa wa najjana min al-gammi haka ne karatu muka tsiratar da shi daga wannan bakin ciki wa kazalika nunjil mu'minin haka nan dai muke tsiratar da wato mutanen mu mu'minai bayan mu mu'minai na'am وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين Ubangiji ya ce ka ambaci kisar annabi Zakariya a cikin Alkur'ani izna da rabbahu yayin da annabi Zakariya ya roki Ubangiji wato a lokacin da yake neman aihuwa ce rabbi Ubangiji la tazarni fardan karka bani ni ni kadai wato ba tare da ƴaƴa ba wanda su gaje ni wa anta karul warisin Ubangiji kai ne dai wanzajjen sarki mafi alkhairin wato mai gajewa Allah shi zai gaje komi yake cewa inna nahnu narsul ardh wa man alaiha mu muke gaje kasa da duk abin da yake cikin ta saboda haka ko ka bar mai gado dai karshen mai gado dai Allah ne to amma ko mutum yana so in yana aikin alkhairi wato ya samu magajin sa wanda shi ma zai dora kan aikin alkhairi shi yasa annabi zakariya yayi roki Allah ya bashi wato mai gado saboda aikinsa da yake na yada addini a matsayinsa na annabin Allah to kaga idan Allah ba shi da kuma shi ma za a nada shi annabi kuma zai dora da wannan wato aiki na alkhairin Allah ya ce fassa jabna lahu fasta jamna lahu wa habna lahu yahyi wa aslahana lahu zawja Na'am.
innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ubangiji ya ce fasta jabna lahu sai muka amsa masa addu'a ta sa roƙon da ya muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi da yahya wa aslahna lahu zawjahu muka kyautata ma'aifar matarsa bayan da ma'aifar ta bushe ta zama bakarara sai muka wato ni'imta ma'aifar sai kuma ta ɗauki ciki wato sai ta haifi wato ɗa annabi yahya innahum kanu yusari'una fil khairati waɗannan da muka ambata maka daga cikin annabawa sun kasance suna gaugawa fil khairati cikin ayyuka na alkhairi wa yad'una na ragaban kuma suna roƙon mu wato wato rahamar mu wa ragaban kuma suna neman tsarin mu daga azaba ma'ana yad'una na ragaban suna roƙo suna kwaɗayin rahamar ubangiji wa rahaban kuma suna roƙo suna wato jin tsoron azabar ubangiji kuma haka ya kamata mumini in zai roƙi Allah ya roƙi Allah yana tsoro kuma yana wato kauna ya zama kullum ko ibada ka yi ya zama tsakaninka da ubangiji akwai wannan wato ma'aunin tsoro ko ma ba a karɓa aikin ba sannan kuma ƙaunar ko an karɓa aikin za a baka lada domin mutum bayya tsarkake kansa kuma ba a yi wa Allah jarumtaka akan wato aiki na alkhairi duk abin da kai wato ka rika jin karaya a zuciyarka ko ma dai Allah ya karba yawwa sannan kuma har yanzu ka rika jin wato wato kaunar cewa eh lalle Allah zai karba tunda Allah ne ce ayi kuma nayi kuma Allah zai karba so ka rika aunawa tsakanin wato kwadayin rahamar ubangiji wajen karban aikinka da kuma wato jin tsoron azabar Allah wato ubangiji ya ce ya da'una na ragaban wa rahaba suna roƙonmu suna ƙaunar rahamar mu kuma wato suna jin tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance mutane ne masu kankan da kai masu jin tsoron mu wato a cikin bauta والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا نعم.
وجعلناها وبنها آية للعالمين ubangiji ya ce wato wallati asana farjaha har yanzu ambaci kissar matar da wato ta kyautata wato wato farjinta shine wato nana maryamu hafizarhu min an yanala wato Allah ya kiyaye ta ba wani namijin da ya shafe ta Allah ya ce fa nafakna fi min ruhina sai muka mata busa daga ruhin mu wato jibrilu ya je ya busa a aljifin rigarta sai ta dauki cikin annabi isa alaihi salam waja'alnaha wa ibnaha sai muka sanya ta ita na Maryamu da dan nata ayatan lil alamin aya ce ga mutane da aljanu da mala'iku gaba daya domin an aife ta wato domin ta dauki ciki ta aifu ba tare da miji ba na'am إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ubangiji yace inna hazihi wannan hanya ta addinin musulunci ummatukum ummatan wahida al'umma ce al'umma guda ɗaya kan addini ma'ana wannan addini tun daga na farko har ya zuwa na ƙarshe addini ne guda ɗaya addinin kaɗai ta Allah wato lalle ya wajaba a kowane musulmi ya zama yana kan wannan addinin wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku in ji Allah fa abuduni ku bauta mu ni ne kaɗai ma'ana wahadu ni ku kaɗai ta ni taqatta'u amrakum وتقدموا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ubangiji ya ce wa taqatta'u amrahum to bayan wayannan annabawan sun zo sun zo wa mutane da addini sun gyara wa al'umma wato tsarin rayuwa akan tafarkin Allah sannan daga baya sai kuma mutane suka rarraba addini wa taqatta'u amrahum sai mutane suka rarraba addini bayan wato annabawan sun tafi wato Allah ya ce wato yahudawa su suka rarraba addini suka- suka- suka- suka ce uzairu dan Allah ne wasu yahudawan su ma suka ce isa dan Allah ne nana maryamu Allah ce nasara suka ah, ah, yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wasu suka ce mala'iku yayan Allah ne mata nasara su ma suka ce isa dan Allah ne kowa suka rarraba addinin suka shigar da shirka wato a cikin addinin sai Allah ya ce kullun ilaina raji'un amma dukkan su da waɗanda suka yi addinin daidai da waɗanda suka yi shirkar da waɗanda ma suka yi sabuwa cikin addinin dukkansu za su dawo zuwa gare mu kuma za mu sakanta ma kowa da irin aikin da ya mutu a kayansa ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه نعم.
وإنا له كاتبون Allah ya ce faman ya amal min salihati duk dai waɗanda suka aikata aiki nagari in dai mutum ya aiki nagari wa huwa mu'minun alhali yana da imani wato Allah ya ce fala kufrana li sa'ihi wato ba zai yi musun abin da ya tafi a kai ba ma'ana Allah ba zai hana shi ladan sa ranar lahira ba in dai mutum ya aiki mai kyau kuma yana da imani domin sharadin aiki mai kyau shine mutum ya mutu da imani in dai mutum musulmi ne yana da imaninsa kuma ya aiki mai kyau Allah ya ce fala kufrana lis'aihi ba za mu ki karban aikin nasa ba wa inna lahu katibun lalle mu mun yi umarni a rubuta a kiyaye masa aikinsa kuma ranar lahira za mu sakanta masa da abin da ya yi na'am وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل هدف ينسلون ubangiji ya ce wato wa haramun ala ƙaryatin haramun ne a al'umma in an ce ƙarya ana nufin mutanen alƙarya ne haramun ne wa alƙarya a halaknaha wanda muka halakar da ita annahum la yarji'una kuma wai a ce wai sun dawo wai a halakar da mutane kuma wai a ce wai sun dawo Allah ya ce wannan kan ya haramta mumtani urduhum ila dunya duk wanda muka halaka shi to kuma riga mun kange dawo wasu wato gidan duniya kenan hatta idza futiyar ya ajuju wa majuju har lokacin da ya juju wa majuju za su zo to waɗansu malaman suka ce wato ubangiji yana gaya wa kafirai ne cewa in har suka yi wato aikin ɗagawa Allah ya halakar da su to su sani fa ba su da wata dama kuma da sake wa za su sake dawowa duniya domin gyara aiki babu dawowa duniya shine Allah sai ya ba da labarin wato ƙarshen duniya din in ta zo ya ce hatta idza futiyar ya juju wa majuju har lokacin da wato za a buɗe ya juju wa majuju mun karanta cikin isar ma cikin suratul kafi cewa zulkarnain yayi katanga ya tare su ko yawa to kullum suna kokari su ture wannan katanga kullum suna kokari su ture wannan katanga amma ubangiji ya ce sai dai lokacin da alkawarin Allah ya zo ya ce iza ja a wa'adu rabbi ja'alahu dakan in wa'adin ubangiji na ya zo za a sa wannan katangan ta zama wato da dirgaggiya wa kana wa'adu rabbi haka alkawarin ubangiji na kuma gaskiya ne in lokacin fitowar ya jujuwa majuji yayi katangan za ta kare za ta kare kuma za su fito su go duniya ubangiji ya ce hatta idza futiyar ya juju ma juju har lokacin da wato za a buɗe musu ya juju ma juju kabilu ne guda biyu daga cikin wato kabilu da suke na, na, na mutane Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansilun so za a zama suna gaggawa suna tsallakowa daga cikin kowane irin tudu haka za a gansu kamar zuzu ta ko ina fitowa suke yi ta ko ina fitowa suke yi to su ya juju ma juju a can mun karanta kisa su miyagun mutane ne miyagun mutane kuma za a sauka a ƙarshen duniya a lokacin da annabi isa alaihissalam ya allah ya riga ya sauko yana duniya amma saboda tsabar wato wato wato mununsu wato annabi isa ɗin da kansa da sauran muminai za su gudu su ga cikin tsaunuka su buya ya juju ma juju hakan na za su zo kamar da ya kawo malam ya kawo ta yargaje da ya kisa ya cewa bayan saukan annabi isa da halakar dujal wato bayan annabi isa zai zauna kwana arba'in bayan ya halakar da dujal a lokacin kuma wato wato ya jujuwa majuj kuma wato za su fito a wannan yini ne yake cewa ubangiji zai saka wato kwana ɗaya zai zama wato kamar shekara guda kwana ɗaya wuni ɗaya zai zama kamar shekara guda wuni na biyu zai zama kamar wata guda wuni na uku zai zama kamar sati guda wuni na hudu kuma wato zai zama wato kamar wuni na wunin wato jama'a duniya a cikin kwana arba'in din da shi wato wato wato dujal zai zauna ya abin da ya yi a daidai lokacin da annabi isa kuma zai sauko zai neme shi kuma zai je wato zai kashe shi to shine ma da yake cewa a ya zo a hadisi a yanzu mai ruwayar hadisin ya ce muka tambayi manzon Allah muka ce ya rasulullahi to yanzu wannan yini ɗaya wanda yini ɗaya kamar shekara guda yaya za mu yi mai sallah za mu yi sallah biyar ne kacal sai manzon Allah ya ce a kaddarawa za ku yi za ku kaddara yanzu a zahar ta yi a tashi a yi yanzu la'asar ta tashi a yi yanzu magariba ta yi kuma du yanzu har a dawo asuba a sake koma a zahar a tashi koma al'asar har tsawon shekara guda a haka za ku gane azumin ku na watan ramadan a haka za ku gane juma'ar ku a haka za ku gane sallan azumi sallan layya lokacin aikin hajjin ku ya ce dole kaddarawa za a yi domin wuni ɗaya ne in an buɗe wunin na rana ba za ta faɗi ba sai an shekara guda saboda haka yake cewa sai muka ce ya manzan Allah wa ma isra'uhu alal ardi shin menene saurin tafiyar dujalkan a bayan kasa ƙara sai ce kalgaisi kamar girgije ne ita da baratu rihu wanda iska take kora shi a lokacin annabi isa zai sauka wato akan wato wata manara mai haske a can gabashin dimashq yana sanye da kayan ado zai je ya nemi dujal inda yake kashe shi sannan bayan kashe dujal sai ya jujuwa maju su kuma su fita wato daga tsarin da Allah madaukakin sarki ya musu saboda haka wato za su haifar wa al'ummar duniya fari mai tsanani hatta ta kuna ra'asu sauri khairan min mi'ati dinar manzon Allah ya ce sai an zo kan saniya farashinsa wato ya fi dinari ɗari saboda tsabar karancin abinci yace su mai da Allah Isa annabi daga nan annabi Isa sai ya roki Allah Allah sai ya aiko waɗansu tsutsotsi za zo su mamaye wuyayen ya juju majujin za su halakar da su gaba ɗaya saboda haka gawarsu za ta cika duniya kuma dan an ce ya juju wa majuji yawansu sun ninka yawan al'ummar da suke duniya sau tara in ka raba al'ummar a- a- wato al'ummar da Allah ya halitta kashi goma ya jujuwa maju su kaɗai sun ɗauki kashi tara sauran al'ummar nan tun daga annabi adam har ƙarshe kuma kashi ɗaya ne saboda saboda tsabar yawansu saboda haka gawansu za ta cika duniya fa da Allah Isa annabi Isa zai roki Allah fa rasulullahu alaihim tayran sai Allah ya aiko wasu tsuntsaye ka anaqil bukti girman su kamar girman wuyan bijimi a turkumami irin irin irin shanin nan na na gabas gajeru masu manyan masu manyan wato masu manyan manyan wuya fatahamiluhum wannan tsuntsayen su rika daukan gawar ya juju wa majujin nan suna tafiya sama da su suna yin jeji suna jefar da su inda Allah ya ga dama su musallahu matsara daga nan sai ubangiji ya sauko wani ruwan sama kuma fa yagasulul ardh min atharihim ruwan nan manzon Allah ya ce ba zai bar ɗakin laka ba ba zai bar ɗakin ciyawa ba duk zai wanke ƙasa gaba ɗaya su me qullahu lil ardh sannan sai Allah ya ce wa ƙasa wato an biti samarki ki tsirar da 'ya'yan itacen ki irin na da domin duda ya juju madu sun cinye an ce wani hadisi da manzon Allah ya, ya- ya ambata ya ce za su fito daga fitowarsu za su zo wani ruwa ana ce masa addabariya ma uddabariya kamar yadda yadda eh, annawasu ya ya fitar da hadisin yake ce hadisin imam muslim ne yace manzon Allah ya ce za su zo wajen wani ruwa da ake ce masa addabariya ruwa ne mai yawan gaske na farkon za su zo daga sun zo sun shiga ruwan kafin a haka sun shanye ruwan a lokacin da na baya kuma za su iso gurin wannan kwarin za su ce tab dafa a farkon duniya an yi an yi kogi a gunnan ba san ma kogin Allah ya ja shi har zuwa ƴan uwansu ne suka shanye shi ba za su ce da an yi teku a nan a farkon duniya saboda haka za su shanye wannan ruwan wato duniya za su cinye duk abinci na mutane za su shanye duk ruwa mutane za su shiga cikin wato halin kakanika yi to amma a lokacin muminan yan kaɗan ne za su tafi tare da- da annabi isa su je su ɓoye wato akan duwar watsi to allah zai ce wa ƙasa an biti samaruki ki tsirar da 'ya'yan itacenki wato feksiro rizqa jiddan arziki zai yawa wa yasaqimul halil isa wal mu'minun a lokacin annabi isa da mu'mine za su sako kuma wato yanayi zai yi kyau duniya ta zauna fa bayyana mahum kazalika a cikin suna wannan zaman su muminai iz ba hasallahu alaihim rihan layina sai Allah kuma ya aiko musu wata iska mai sanyi kamar lokacin da ake cikin zafi a saki iska kaga mutane suna jin daɗi suna fitar da tabarman su waje za su kwanta wato wannan iskar in ta zo za ta sa mutane du su yi bacci amma muminai du za su yi bacci a dalilin wannan iska mai daɗi suna cikin wannan baccin kuma Allah du sai ya karɓi ransu saboda haka duk sai su mutu dukkan muminai da musulmai waɗanda za su rage a ban ƙasa su ne shirarun mutane wato ya tahajaru na fir'adi ka taharujil humari za su ta wato wato wato ran kaɗawa cikin duniya su yi gabar su yi yamma kamar wato garken garken garken garken jakuna za su fita su guru nan su yi nan su yi nan suna ta ɗimuwa wato a cikin duniya wato kamar ma ba san dalilin da wato yasa aka halicce su ba malam yace fa alaihim taqumu sa'a to a kansu alkiyama za ta tsaya domin ubangiji yake cewa wato yake cewa ala taqumu sa'atu ila manzo Allah yake cewa ala taqumu sa'atu illa al ashrari al sa'ar alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararin mutane me me ayin alqur'ani yake fada la ta'tikum illa bakta yau ba za alkiyama ba za ta zo muku ba to sai babu shiri amma dai an ce tsakanin wato wato busar kafo tsakanin zuwan annabi isa da rasuwarsa da busan kafo wato shekara 120 ne kwata-kwata amma kuma shekara daya wato tafi nisanta bai wuce wata ɗaya ba a wannan lokacin duniya za ta gudu yanzu ma muna ganin gudun duniya amma a wancan lokacin duniya za ta gudu shekara 120 ne tsakanin wato rasuwar annabi isa da kuma busar kaho da za a yi amma kowace shekara tsawonta bai wuce wata ɗaya ba kowane wata tsawonsa bai wuce kwana ba kowane kwana ɗaya kuma kamar sa'a da yake saboda haka ka duniya za ta tafi a guguje a guguje to daga nan kuma sai ubangiji ya saki ayoyi guda shida guda goma hayaki da zai da zai rufe duniya hayaki da zai zo rufe duniya sai dabba da za ta fito sai ranar da za ta fito kuma ta yamma ta sauransu su ne dai ayoyi bayan wato annabi isa ya sauka ya kuma dujjal ya sauka ya jujuwa maju sun sha- sauka duk wayannan su ma suna daga cikin manya manyan sa'o'i na alkiyama waɗanda in an gansu to kuma alkiyama ta yi kusa shine Allah yake cewa wato waqtarabal wa'adul haqq amma nan za mu kwana karatun mu za mu tashi gobe akan sai insha Allah kara karanta za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka karanta daidai muna roƙo Allah ya karba mana ba mu lada